والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصول الفقه تعليف الدكتور أحمد بن علي سير المبارك والدكتور عبد الله بن عبد الله والدكتور عبد الله عبد المحسن رحمهم الله تبارك وتعالى za mu tashi darasi na shida alhukumu taklifi hukuncin altaklifi dama mun ce alhukumu ya kasu kashi biyu akwai altaklifi akwai kuma alwada'i to altaklifi shine za mu fara yin bayani sabaka an arafna alhukuma bima yashmal a bayanin baya mun san hukunci da abin da ya kunsa muka ce akwai alhukumu taklifi wal hukumul walayi wa qulna inna alhukuma taklifi muka ce hukunci na taklifi huwa kitabullahi ta'ala maganan Allah madaukaki almutaallaq bi af'alil almukallafin wanda ke rataye da ayyuka na baligai bil iktida wajen bukata a takayir ko kuma wajen zaɓi wa sharahna haza tarif bima fihi al-kifaya kuma a can baya mun yi bayanin wannan tarifi wanda ba sai mun sake maimaitawa ba illa annahu yulahaq sai zai zamu iya fahimta hazbu kalima aw al-wad'i a cikin definition an shafe wannan kalma الود الوضع من تعريف الحكم التكليفي لأن ذلك يتعلق بالحكم الوضعي saboda yana rataye da alhukum alwada'i ne saboda haka ya kamata mu gane cewa alhukumu yanqasimu ila qismaini hukumun taklifi wa hukumun wada'i kowanne daban-daban ne aka samu alhukum taklifi alhukum taklifi ya kasu kashi-kashi ينقسم الحكم التكليفي خمسة أقسام يقص كشبير واجب ومندوب ومباع ومحرم ومكروه وإليك تعريف بكل واحد منها ga bayanin kowanne to kun ga idan muka ji alhukumul walayi shi kuma ya kasu kashi shida ko tara to kaga littafi ya kare in ka hada biyar a nan ka hada waɗancan ya tashi goma sha to karatu tun da farko ne ya kamata mutum ya gane kafin a shiga can in aka shiga can in bai gane ba to sai dai ya rude saboda haka tun daga farko ne yana da sauƙin ganewa نعم الواجب تعريفه في اللغة الواجب لغة يأتي بمعنى اللازم واجب يكن ذو معنى اللازم يقال وجب البيع إذا لزم idan balarabe ya ce wa jabal bai'u to ciniki ya lazimta kenan ya tabbata wa ya ti bi ma'anar sakit kalman wajib da larabci ba a shari'a ba yakan zo da ma'anan abu ya faɗi yukalu akan ce wajabal haitu katanga ta faɗi an san katanga ko idza fakata idan ya faɗi wa minhu qawluhu ta'ala alqur'ani ma ya fala yace fa idza wajaba junubuha to kaga wani ya tashi abin nan sai ya ce idan sansaninta ya waje ba alhali kuma ba haka ba ne saboda shi ya fassara waje ba da shari'a ne alhali kuma a ayan an ambaci waje ba da yaren larabci ne fa'iza waje ba junubuha wato idan jikinta ya faɗi raƙuman aka soke ta to alaman ta gama faduwa take yi saboda ba a lokacin da aka sauke raƙuma ko raƙumi yake faduwa ba kamar ainihin kaza ce in aka yanka ta in kaga ta bar shure-shure to ta riga ta tafi kenan ko kuma rago ko ko akuya haka shine ma'anan fa'iza wajabat junubuha na'am ai sakatat idan ta fadi saboda raƙuma tana faduwa to nan za ka mu fida da komai sannan kuma a rarraba nama to wannan da yaren larabci ne amma tarifahu fi silahil usuliyin amma definition din wajaba ko wajib a wajen malaman usul alwajib inda usuliyina ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu abinda ake bada lada ga mai aikata shi wanda ya bar shi kuma ake masa hukuba saboda haka mu a wajenmu wajibi shine dole kaga da lazimi din nan na can da ya ambata kusan mahalansu da ne da hausa in an ce wajibi to dole saboda haka in kayi kana da lada in baka yi ba kana da zunubi wannan shine wajibi kun ga wannan tarifi definition yana da muhimmanci in ka kiyaye shi ka huta saboda za mu je inda za a ce za a juya kuma in ka bar shi kana da lada in ka aikata shi kana da zaye mai kenan haramu za a ji a ce akwai inda in ka aikata shi kana da lada in ka bar shi kuma baka da zunubi mai kenan mustahabbi haka haraje makaruhe sannan da mubah mu ba shi ne ko kai ko karkai duk daya saboda you have option kana da zaɓi wannan kenan wa ma'ana zalika abinda ake nufi da haka na kulla fi'li min af'alil mukallafin kowane aiki daga cikin ayyukan baligai ya tarattabu ala fi'lihi to yana jeruwa a bisa aikata shi sawabul lada wa ala tarkihi qabul duk wani aiki wanda aikata shi akwai lada barinsa akwai ukuba fa huwa wajib to ya zama wajibi misali ko misali al'amsila ala zalika kasira misalai suna da yawa min hayala daga ciki wujubu sala wajibcin sallah asabitu bi qawlihi ta'ala wanda ya tabbata da fadin Allah madaukaki aqimus salata ku tsai da sallah fa inna shari'a lalle shari'a kad talaba fi'lahu ta nemi aikata sallah min almukallafina daga baligai talaban jaziman nema ne yanke babu wani uzuri fala yajuzu lil mukallafi tarkuha bai halatta ga baligi ya bar sallah kwata kwata fa in taraka han ya bar sallah kwata kwata istahaqqa al-uquba ya cancanci azaba da ladabtarwa da uquba min Allah ta'ala illam yatub daga wajen Allah idan bai tuba ba aka samu wajib kashe-kashen wajibi yan kasimul wajib bai tibaratin salas ko salasa wajibi yana kasuwa gida uku eh naman karatu haka yake za a maka shigo-shigo ba zurfi eh a hankali za a ce maka shigo-shigo-shigo to shi karan kansa wajibin ya kasu gida uku kuma ya kamata ya mana bayanin su to idan wajibi ya kasu gida uku to sauran ragowan hudun nan yan uwan wajibi fa karfa a manta da su suna ajiye suna jiran mu eh wajibi ya kasu gida uku na farko akwai wajibin da ake kiransa dole ne akan kowa akwai wajibin da yake dole ne akan jama'a ba lalaikun mutane ba ne yanzu kaga kamar misalin sallah wani uba zai iya ɗauke maɗansa sallah ko da ya ɗauke ma ubansa ba zai yi ba sai kowa ya yi sallarsa in kaga yaro bai yi sallah ba to bai balaga ba ne amma in ya balaga da shi da ubansa sa'an juna ne a matsayin wajibi kowa ya ji da kansa wannan kenan amma waɗansu suna lauke ma waɗansu shine kamar misalin a ce karantarwa mai da limanci da menene ko kiran sallah da ake yi in waɗansu suka zo suka karfa suna yi shi kenan amma in aka zauna kwata-kwata ba a kiran sallah a ba zai yi ba duka allah zai kama mu da laifi sannan akwai wajibin da lokacinsa yalwatacce ne akwai wajibin da yake lokacinsa takurare ne sannan kuma akwai wajibin da in aka ce wajibi ne to dole ka yi shi baka da zaɓi akwai wajibin da yake shi kuma yana da zaɓi guda ɗaya biyu uku zai mana bayani insha Allah ta'ala wannan shi ne al'awal na farko bi tibaril wakati idan aka lura da lokaci fa yan kasimu ila muwasain wa mudayyak ya kasu zuwa ga yalwatacce da takurare wannan ya fara kawowa fal muwassa yalwatacce ma kana waqtuhu muttasi'an lahu wa lighairi shine wanda lokacin sa za a iya yin sa da wani sa bi haisu innal mukallaf ta inda shi baligi fi hadha alwaqti a wannan lokaci yastati'u an yati bil fi'l al ma'mur bi zai iya zuwa da aikin da aka masa umarni wa yati bi gairihi kuma zai iya zuwa da wani sa mislu awqatis salah misalin lokacin sallah wace sallah ce take da karancin lokaci sallan daga yaushe zuwa yaushe zuwa shafaki ko zuwa karfe tara ko zuwa sha biyu sallan magariba yaushe magariba take zama wa biya to to magariba dai kamar an raina ta misali yanzu idan mutum ya ya zo karfe goma sha daya zai yi sallan magariba bai samu yi a lokacin da karfe kusan bakwai ba niyan biya zai yi ko niyan ada zai yi karfe sha biyu sallan magariba ta zama biya ok idan mun ɗauke daga lokacin sallah zuwa ɗaya lokacin sallah shi ne za mu ce zuwa bacewan shafaki amma muktari ne ko zarure inda fuka ha a gani zaruri yana farawa daga bacewan shafaki har zuwa yaushe inda aksaril maliki na inda tulu ilfajir to kaga bacewar shafaki karfe takwas da wani abu fitowar alfijir kuma wajen karfe biyar ne ko hudu da rabi ko da ke nagala da nan nan masallaci suna ruda mu karfe nawa ne alfijir yake fitowa eh kawai wani lokaci zai ka ji kiran sallah abin nan kiran sallan farko da kiran sallah na biyu tsakaninsu kaban zakaninsu ba nisa eh ya kamata a samu wani daga waje ladanin da suke kwana a masallaci a gidan sauron na zuwa waza musu ruwa kiran sallan farko su yi da wuri ai kiran sallan farko akan yi yadda mutum zai tashi ya hada abinci waya-waya ya ci abinci alfijir bai fito ba kiran sallan farko da kiran sallah na biyu in aka samu minti sha biyar tsakaninsu ya yi kalan in aka samu minti sha biyar ya yi kalan to ba wannan muke magana ba kowace sallah idan ka ɗauko ta yanzu mu ɗauka muktari na sallan magariba daga faduwar rana zuwa ɓacewar shafaki ko haka muka ce daga faduwar rana zuwa bacewar shafaki karfe bakwai zuwa karfe takwas idan da za ka yi magariba ka sake maimaita magariba ka sake maimaita magariba za ka yi magariba guda nawa a awalaya suna da yawa to shine yake so ya gwada mana cewa lokacin yalwatacce ne in an samu matsala za ka iya gyarawa in an samu matsala za ka iya gyarawa amma lokacin wajibi wanda yake takurere shine kaman sallan kaman kaman azumin watan ramalana idan mutum ya dauki azumi da hantsi sai aka ce azumin nan ya lalace ya za ya gyara shi a ya riga ya tafi eh to shine takurarren lokaci da kuma lokacin da yake yalwatacce haka Allah ya tsara abinsa don haka idan mutum ya zo zai yi wajibi zai aiwatar da wajibi ya yi takasanzar wanda yake da yalwataccen lokaci ko an bata za ya gyarawa amma wanda fa yake da takurarren lokaci ba zai yi ba shi yasa ramalan ramalan guda ɗaya ne in an samu matsala to sai dai bayan sallah kawai ka biya ba za ka ce ba za bari ka bari sai shekara ta zagayo ba shekara ta zagayo ana bin ka bashin ramalana ga na bana wanne za ka yi zai yi ka hada ne ba zai yi ba ok misali kenan na'am ya ce kamar lokacin sallah fa inna wakatar zuhuri domin lokacin sallan azahar masalan ya tasiru lil itiyani bi salatin zuhur zai yi ka kawo sallan azahar wa yabqa waqtun tawil kuma za a samu lokaci mai tsawo yumkinu lil insani an ya ce fihi bi amalin ukura zai iya kawo waɗansu ayyukan ma ba wannan ba wa ammal mudayyak amma wanda yake takurare wa huwa ma kana waqtuhu la yattasi'u li ghayrihi min jinsihi shine wanda lokacin sa ba zai bada dama ayi walin sa ba koda iri ɗaya ne mislu sawmi shahri ramadana misalin azumin watan ramadan alladhi yawjabahu Allah ta'ala bi qawli wanda Allah ya wajabta da fadin sa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wata ramalan wanda Allah ya saukar da alkur'ani cikin sahudan linnasi domin shirya ga mutane wa bayyinatin min alhuda da kuma bayani na shirya wal furqan kuma domin ya kasance mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya criteria kenan wa min shahida minkum mushara falyasumhu duk wanda ya halarci watan daga cikin ku ya azumce shi fa inna shahara ramadana domin wata ramalan la yattasi'u li ghairi li ghairi siyami ba zai ba da dama a yi wani azumin daban ba wannan ba da yana shahara domin watan la yumkinu an yusama marrataini ba zai yi wa rana ɗaya kai azumi sau biyu ba ko ba zai yi kai azumi da rana kai azumi da daddare ba baya yiwa wali zalika saboda aka summiya mudayyaka sai aka kira shi mai kuntataccen lokaci ولذا saboda haka yajibu alal mukallaf wajibi ne ga baligi an ya suma shahara kul haza ya azumci watan gaba daya wala yajuzu lahu ta'khiru illa li uzri ba zai jinkirta ba sai dai da uzuri kama kala ta'ala wa man shahida minkum shahra falyasum duk wanda ya halarci watan daga cikin ku ya azumce shi wa man kana maridan duk wanda ya kasance bai da lafiya aw ala safarin ko kuma yana bisa halin tafiya fa iddatu min ayyamin ukhra an ba shi dama ya sha ruwa ya yi ƙididdiga waɗansu kwanaki daban ya biya a sani na biyu bi tibaril mukallaf wajibi idan an lura da baligi fayan kasimu ila wajibin aini yakan zamo wajibi na dole wa wajibin kifa'i da wajibi na jama'a fal wajibul aini wajibi na dole wato ma tuliba fi'luhu abinda aka nemi aikata shi min kulli wahidin min al mukallafin bi aini wato kowane mukallafi sai ya kawo misali misalin asala wa zakat wal hajj wa gairuha asala wani ba zai dauke ma wani ba zakat wani ba zai dauke ma wani ba eh yanzu idan dan uwanka yana da dukiya sai ka ce ya kai zakka sai ka ce ka bari zan fitar maka da zakka ba zai yi ba alhaj haka ma aikin haji da lafiyansa da komai ka ce zauna kawai ni zan maka aikin haji kai ka zauna ba zai yi ba in ka ga an yi aikin haji ma wani to babu halin yi ne eh in ka ga zakka an biya ma wani to ana bin sa bashi ne bai biya ba har ya tsiyace eh har ya tsiyace kuma har ya mutu bai samu kudin da zai biya ba saboda ya maka tadi ya ce maka shi fa yayi ganganci wallahi saboda kawai yana cikin hayaniya shekara uku bai yi zakka ba to yanzu kuma ya tsiyace to kaga tunda ya fada maka kwazan sai mutuwa ta zo ta dauke shi sai ka ce Allah sarki ne to ni barin karbi abin nan zan biya masa ko Allah zai karba to wasu malamai suna ganin babu laifi sai a lissafa to amma ya kamata in yi maka tadi ka ce to shekara ta farko nawa ne ka mallaka shekara ta biyu nawa ne shekara ta uku nawa ne kaga nan in baka san adadin dukiyan ba ma to fa bai tsira a hannun walakiri ba da saura to wannan shine bayani abin da ake so kowa yi da kansa kawai wani yaro ya zo ya ce baba ya ce baba tun da kawai kana kana hutawa ko kana bajalisanka ba sai ka fito sallah ba ni na je zan maka zan yi azahar dina nawa zan maka naka baba zauna zai yiwu ai ba zai yiwu ba shine alwajibul aini fayajibu ala kulli fardin mukallaf wajibi ne ga ɗaiɗaikun mukallafai an ya ce bihi kowa ya zo da nasa wa haza huwa al-galibu ala al-akami shar'iyya fi'lan aw tarka wannan shine mafi rinjaye ga hukunce hukunce na shari'a wajen aikatawa ko wajen bari don haka ce wajibi ne kar kai kaza to kaga wajibi ne kai ma ka bari wajibi ne wani shi ma ya bari kowa zai iya bari ko kuma kowa zai bari a madadinsa na'am amma al-kifa'i fa huwa ma tuliba fi'luhu min al-mukallafin shine abinda aka nema kowane baligi ya kawo bi haisu law qama bihi ba'dhum sakata al-ism 'an al-akharin idan waɗansu sun tsaya da aikin to sauran ba su yi laifi ba yanzu kaga ko sallan jami'i eh ko sallan jami'i za ka ce an gina masallaci ba a jami'a ciki to duk mutanen anguwan sun yi laifi amma idan waɗansu suka zo suka yi jami'i to wajen maganan a raya masallaci waɗannan masu zuwa masallaci sun ɗauke masauran sai dai kuma shi karan kansa jami'i akwai bambanci tsakanin mutum ya salla shi kadai da kuma ya yi a cikin jama'a wanda ya shi kadai ya sauke farilla amma a babin jam'i kuma ya yi ganganci sai dai in yana da uzuri in yana da uzuri to shi kenan amma in bai da uzuri to ran takin alkiyama sai ya yi shako shi sai ya zo ya yi bayani me yasa baya zuwa sallan jam'i saboda haka mala'iku za su saurari jawabin da zai bayar kaga wannan shi kuma wani babi ne daban dun bayan da za a gina masallaci mutane ba za su yi sallah ciki ba sai ranar juma'a za su cika ko kuma sai an zo ana sallan asham ranar 27 ko ta hajji su zo su cika masallaci da yawansu marasa gaskiya ne shi yasa za a zo a cika masallaci a yi ta addu'a ba za a samu biyan bukata ba saboda ba gaskiya ake so ba na'am fa'in lam ya kun bihe ahadun asimu jami'an idan wani bai tsaya da shi ba to sun yi laifi duka gabale kamar kiran sallah misalu aljihadi fi sabilillah kamar jihadi wajen ɗauka addinin Allah fa'in na zalika wajibin alal ummatil islamiyya lalle haka wajibi ne a bisa al'umman musulmi li nashri dinillahi domin yada addinin Allah wa himayati hauzatil islam da kuma ainihin kiyaye wato gungun musulunci wa diyaril muslimina da gidajen musulmi bai za kama bai ibadul umma idan wani bangare na al'umma suka tsaya da wannan aiki za ka tsal ismu anil batiyanil akharin wato laifi ya fadi gaba da saura amma idza taqasu amma idan suka noke wa takazalu wato suka yi butulci hatta ya tasallata alaihim ada'uhum har makiyansu suka samu galaba a kansu wa yanalu minhum kuma suka mamaye su wa min dinihim suka mamaye addinin su fa innahum lalle sun wal halatu hadhihi a wannan yanayi asimuna masu laifi ne mu'akhazuna kuma za a kama su alama taraku min wajib bisa abin da suka bari na wajibi wa hadha alwajib alkifai wannan wajibi na ainihin alkifa'a idza lam yujad idan ba a samu ba illa aladad allazi yaqumu bihi sai adadi yan kadan wanda za su iya tsayawa da shi fa innahu yatahawwalu ila wajibin aini lalle shi zai koma wajibi ne na aini fa inna ta'liman nas kun ga karantar da mutane masalan umura dinihim alamuran addinin su wa ibta'ahum da ba su ainihin fatawa fi ma ashkala alaihim cikin abin da ya rikice musu wal fasla bainahum da ainihin rarrabewa tsakanin su fi kusumatihim a wajen husumomin su na yau da kullum idza lam yujad idan ba a samu adadi ba illa na farun kalil adadi mai yawa ba sai yan kadan mimman tatawaffaru fihi mushurut amma waɗanda suka cika sharuɗa yan kadan ne to fa innahu yajibu alaihim lalle wajibi ne akan yan kadan din nan an yaqumu bi hadhihi almuhimma ala sabili ta'yid su tsaya da wannan aiki bisa cewa su ya koma wajibu laini yasa idan kana da ilimin da mutane suke bukata kana da ilimin da mutane suke bukata to ka sauke musu ba sai sun je sun nemo ilimin ba amma sai dai kai kuma idan baka ba su wannan ilimi ba to har wajen Allah ka yi laifi don wajibin ya tattaru ya koma kanka kai galai shi yasa Allah ka samu wanda yake da ilimi yana da percentage ya kai 75 to a samu ire-irensa da yawa ai ta kokari ana samowa in aka yi dace za a samu wani ma wanda ya fi shi yanzu kamar misalin limanci da kuka yi dabara yau mu zo mu ji wannan limami gobe mu zo mu ji wannan limami jibi mu zo mu ji wannan limami wannan yana da kyau saboda me saboda idan limamai masu shekaru sun tafi akwai waɗanda za su karba idan masu barin anguwa sun bari akwai wanda za su karba shi yasa yana da kyau yayanku da suke zaune a nan ku takura su tunda wani ya zo ma yayinsa sun yi gaba shi za a zuwa ce na karshe-karshe su za su zauna a gida to ga masallaci a kusa da su sai sun nemo limami daga nesa to haka ake yi akwai walansu kuma yan sai gumi a gefe sai ka ji suna cewa yara ƙanana ne suke abin nan to an haka ne ku manya-manyan ku zo karba mana idan yara ƙanana ne to ku manya-manyan ku zo karba mana ai akwai hikima cikin haka eh akwai hikima to haka ake saboda haka kai sai aka zabo ka aka zo ka dora maka nauyi kana zaune a unguwan nan babu inda zaka je sannan ka zo kana kwale kwale to in ka je lahira Allah zai tambaye ka domin aikin community ne kana so ka watsar ina fata an gane to wannan shine abin da malam ne mana bayani saboda haka alwajibul aini awil kifai to ya tahawwalu ila alwajib al-aini falwajib al-kifai yatahawwalu ila ila alwajib al-aini hada ko to sai kuma asalis na karshe yana da kyau mu yi abin nan wannan saboda mai yiwa sati mai zuwa ba za mu ba za mu yi da yawa ba asalis na uku yankasimu min haisul mukallab bihi wajibi yana kasuwa ta ɓangaren abin da aka kallafa ila wajib mu'ayyan akwai wajibi ayyananne babu canji wa wajib mukayyar akwai wajibi mai zaɓi falwajibul mu'ayyan wajibi ayyananne ma talaba shari'u min al-mukallafi fi'lahu bi aini abinda shari'a ta nema aikata shi ainihinsa mislu as-salah eh ba za ka iya sallah ba sai ka ce bari ka yi sadaka a madadin sallah zai yi ba zai yi ba wa zakati wa saumi haka ma zakka da azumi fa inna Allah ta'ala lalle madauka Allah madaukaki ka talaba min al mukallafi ya nema daga baligi an ya ta bi hadhihi al ibadati bi ainiha yazo da waɗannan ayyukan ibada asalin su wala yajuzu an yati bi badalin milha ba zai zo da canjin su ba wal wajibul mukhayyar wajibi na zabi huwa ma talaba shari'u min al mukallafi an yati bi amrin min umurin muayyana anan za a nemi ya zo da wani al'amari daga cikin wanda aka bashi zabi misal misalin khisalu kafaratil yamin kafarar ranzuwa alkur'ani ya ba da zaɓi kafara na kisan kai mun karanta jiya kafara na kisan kai haƙƙi na mutane ka ba da diya idan suka yafe ko sun karbi diya akwai haƙƙi na Allah haƙƙi na Allah wato you have two options ko dai ta hariru raƙaba ko kuma me ko azumin kwanaki 60 shaharai ne mutatabiyayi ne babu na uku shine it'amu 60 miskina amma zihari sai you have three options a cikin sun kayi guda ɗaya shi kenan ina fata an gane kaga kafaran wajen kisan kai abubuwa guda biyu ne to wannan shi ne ke daukan mutane na zihari shi ke daukan mutane sai ka ji an ce mutum ya yi kisan kai tun da babu baiwa sai a ce azumin kwanaki 60 tun da ba za ka iya ba ka ciyar da miskinai 60 wace maka ai babu ciyar da miskinai 60 tun za ka yi azumi ka yi azumi in ba za ka yi azumi ba to ya rage naka kuma ran kowane mutum azumi guda kenan wato azumi sittin kenan nan kowanne kamar yadda in za ka ba da diya idan ka kashe mutane biyar diya guda ɗaya mutum zai bayar ko guda biyar guda biyar zai bayar to haka ma haƙƙin Allah wajen azumi sittin sittin sau biyar adadin rayukan da mutum ya salwantar adadin diyan da zai bayar adadin yawan azumin da zai yi sittin sittin sau yawan adadinsu anyway sai dai mu ce Allah ya kare mu shine na'am yanzu misali kafara na randuwa wa kana wajaba Allah ta'ala alaman hanasa ko hanisa Allah ya wajabta ga wanda yayi randuwa ya karya fi yaminihi an yukaffira ya kafara bi khasla min qisalin salat da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku hiyal mazkura fi qawlihi ta'ala Allah ya ambata la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku da yassashiyar rantsayen ku rantsuwan da babu tabbas walakin sai dai yu'akhidhukum yana kama ku ne bima aqattumul aymana da abinda kuka kulla shine al-yaminul munaqada kullal rantsuwa wa kafaratuhu kafaran itamu asharati masakina wato ciyar da miskinai goma me yasa ya zo masakina itamu asharati masakina din da kamata ya yi itamu asharati masakini ina tambayan Allah ramomi itamu asharati masakini itamu asharati masakina ممنوع من الصرف من أوسط ما تدعمون أهليكم أتيد مسكيني قوما saboda haka in aka samu goma din nan za a samu wanda yake cikinsu ya fada mutum goma shi yasa mutanen da za su yi kafara suka yi abincin kafara sukan gayyaci mutane bayan sallah su ba ne duk wanda zai fito sallah zai wahala ce mutum zai fito sallah dama akwai jambun nama ko akwai wani farfesu sai ka cika cikin ka inda ba azumi za ka dauka ba mabiya yawa azumin nafila ma mutum zai dauka wani ya tashi kawai kunu zai sha ko kuma shayi sai wani dan guntun buredi amma in kana son a ci abincinka ya shiga to irin bayan sallah su ba dinnan misali gidanka yana dab da masallaci yana yamma da masallaci ka ce to kana gayya waje kofan gidanka daman ga fili nan a baje tabarmai ai ta fitowa da masa da miya da nama sannan ga ruwan fiyo wata ko kuma menene an saka shi leda leda to kaga nan ba miskinai shida ba ma zai ka samu goma sha shida to saboda haka haka ke yi amma kaga da rana ka ce bismillah wani ya riga daman kafin ya fito ya riga ya cika cikinsa amma da asuba to nan ne cikin kowa ya lafa zai a tada masa shi idan ma sharati masakina min ausati ma tutimuna ahlikum daga mafi tsakatsakin abin da kuke ciyar da iyalanku to yanzu mu a nan garin me muka fice shinkafa ai shinkafa ma tana ƙasa gwarai da gaske shinkafa tana ƙasa sai dai mu ce kuskus kuskus na zaki fulawa ko kuma na ainihin kuskus ɗin london wanda za a ji a sayo shi a kanti domin shi ne ba kasafai ake yi ba amma dai za ka samu mutane ɗaiɗaikun mutane suna dan odarsa abinda ake nufi min ausace matut imuna haliku fassarar da nake so na kawo shine ga mafi karancin wato mafi kasan abincin da ake yawanci ga wanda kuma kafin a ce an yi irinsa akan ɗauki lokaci akwai na tsaka-tsaki yanzu wanne ne kafin a yi shi za a ɗauki lokaci tuwon shinkafa sai dai mai mata ɗaya da yaya biyu ko uku mai mata ɗaya da yaya da ba su wuce kwalli biyu ko uku ba me zai hana ki cin tuwon shinkafa me yasa mai mata ɗaya da yaya biyu ko uku ya zai yana cin tuwon masara ya yi kamar misali aka ne amma kaga wanda yake da gayya saboda yanzu shinkafa ta zama kusan ko'ina hatta talaka ma shinkafa yake ci to kaga ba za ka dauke shinkafa hayas ba sai dai a samu tsakatsaki wanda wato jefi jefin an samu dama ana yi shi ne kaka kaman kuskusin da za a yi a ce da miya lafiyayye wanda za a yanka kaji haka kaza haka a sa a cikin miyan wato miyan kuma kazan wanda za ta baje a cikin miyan shi ne daɗi shinkafar ai da mai ake ci a kan
min awsati ma tutimuna ahlikum aw kiswatuhum ko kuma tufatar da su amma kaga ciyarwa yafi sauki akan tufatar da su sai dai an ce jallabiya ne kamar irin na Zaharaddin haka kaga wannan jallabiya ko a Saudiya ta kai riyal goma ko goma sha kwarai da gaske riyal goma to amma ni abin da nake gani shine jallabiya ta kai riyal goma a saudiya mai dan dama-dama idan cotton ne za ta kai riyal kamar goma sha biyar haka to abinci ma da wanda mayunwaci zai ciye ciye koshi riyal goma sha biyar shinkafa har da kaza don in ka ci da safe da rana ka sake kawo maka wannan ba za ka iya cinyewa ba riyal goma sha biyar ne idan alhazai suka yi kusan tafiya sai su dawo da shi riyal goma sha uku sai su rage saboda haka riyal goma sha uku shinkafa da kaza sannan riyal biyu din nan sai ka je ka sai abin nan din gwangwani na fanta kaga an hala kenan in ruwa ne kuma gora guda biyu sai ka hada dama abin da ake so kenan wakulu wa sharabu idan an ce a sha amma fa sai an koshi dun ba koshi ba aka sha to ciki ya ringa kulululu kenan na'am doka ga babu wani bambanci in za ka saya masa jallabiya riyal sha biyar idan abinci ne ma wanda zai ci abu na riyal sha biyar suwa wajensu kenan mu kuma a nan za mu ɗauka yanzu kama wannan jallabiya nawa ake sayar da ita za ta kai dubu nan ok to filatin abinci fa kamar yanzu yadda zan ci lafiyayyen filet cin koshi dubu na to kaga kudin riga ya fi ya fi wannan amma kaga su a can kusan sai dai kuma abin da na lura shine mu za mu je mu sayi abincin riyal goma sha amma ba larabe idan ya zo da safe riyal ɗin da zai bayar bai wuce biyar ba za a ba shi abin karyawa za a gan shi slight ve- very slight to da rana ma da zai sake dawowa kai ka zo kana odin shinkafa riyal goma sha shi yana ce a ba shi gurasa riyal biyu a ba shi kaza da kaza sai gaba zai kashe riyal biyar ba da daddare ma ba zai wuce biyar ba kai ka ci goma da safe da rana goma da daddare goma riyal nawa talatin shi kuma da safe biyar da rana biyar da daddare biyar riyal nawa sha biyar saboda ga dukkan alamu mun fi su ɗuri nesa ba kusa ba shi yasa shaddan mu yake cika da wuri amma su hadili to another option mai Allah ya ce eh auki suwatuhum aw tahriru raqaba ko kuma yan tabaiwa faman lam yajid wanda bai samu daman yi ba fasil- ah, fasiyamu salasati ayyamin zalika kafaratu aymanikum idza halaftum sai ya azumin kwanaki uku saboda haka ga ɗaya fassaran you have four option eh, four option it'amu asharati masakina أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد أو صيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا نعم فقد ذكر الله تعالى في الآية وبنجي تعالى أنبت تكون ولن آية أن الواجب أبن يزم واجبي واحد من أمور, من أمور الثلاثة ɗaya daga cikin abubuwa guda uku in baka samu dama ba shine zaka yi na hudu alitamu ciyarwa a wilkiswa ko tufatarwa a wilit ko kuma yanci shi yafi nauyi fa idza atal mukallaf bi wahidin min hadhihi thalatha idan baligi yazo da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku bayan yayi rantsuwa ya karya fa karkara jamin uhdati taklif hakika ya fita daga takuri na takalifanci wa bari azimmatuhu kuma wuyansa ta kubuta alhamdulillah